وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي لست من العباد ولا من الزهاد ولكنني معلول في الجملة العباد فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أقمار شموس القلم إلا ما أذكرتني في دائرة الرفق الخفي الذي إذا لطفت به لعبد الكفي يا أول يا آخر يا عالم يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا كافي يا الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau lahadi tara ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina 1443 wanda ya zo daidai da goma ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanshan Allah subhanahu wata'ala muke roko da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai arnan ma ya ja mana aya ta hamsin daidai a cikin suratul baqara da aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratul baqara wanda yake ita ce faɗarsa madaukakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in farabna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku tuno lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsaga muku kogi ko ko teku wai farkana bikum al-bahra fa anjaynakum sai Allah subhanahu wata'ala ya tsaidatar da ku daga kaidi da makirci na fir'auna wa antum tanzuruna alhali kuna kallo Allah subhanahu wata'ala ya tsaga wannan ba ma jiki aka sa muku ba ba ba plasma aka sa ba ana nuna muku cewa kun ga cibiya ga a'a da idan ku rayal ain gashi kuna kallo abin ya faru wa antum tansurun wa idh wa'adna Musa 40 laila Allah subhanahu wata'ala ya ce ka tuna ko ku tuna musu ka ambata musu yayin da Allah subhanahu wata'ala ya riƙe alƙawari da annabi Musa na kwana arba'in sannan ku mutanen nan na bani Isra'ila kuka saba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam kuka koma kuka riki dan maraki na na dan saniya kenan ko kuka riki dan maraki kuka rike shi a matsayin abun bautawa wa an min ba'dihi bayan annabi Musa ya barku ya je ya gana da ubangijinsa a wannan wuri da ake kiransa da suna Turi Saina'a sai kuka bautawa wannan dan marakin wa antum zalimuna alhali kuna cikin azzalimai wannan ayan idan mai sauraro zai iya tunawa mun yi karatu a kanta jiya ko mun faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala ya riƙe annabi Musa ya riƙe alƙawari da annabi Musa na kwana talatin a ƙara masa goma ya zama arba'in muka yi magana akan halwa muka abin nan abu ɗaya ban faɗa ba akan halwa wanda na tuna jiya shine a halwan nan za ka iya ɗaukan ɗaya daga cikin ɗalibanka ko ɗaya daga cikin mutanenka wanda duk in lokacin sallah ya yi zai shigo wannan wurin da kake sai ka rika yin sallah jam'i tare da shi ka ga ba asaran jam'i ba kenan tunda dama jam'i a musulunci yana farawa ne daga mutane guda biyu saboda haka maganar da ake faɗa na ba a yin sallah a jam'i kaga duka ta kau kenan ko sannan kuma ai ba a sani ba dama wayannan malaman namu ai ba su taba yi su su kadai din ba suna da bawwab nasu mai tsayawa wanda yake kawo abinci yake tafiya da kayan sun yi da daki shine da shi suke yin wannan sallah wannan kenan a ayan har ila yau karatun mu na yau zai yi focusin ne akan arba'ina laila ba an ce kwana arba'in ba dare arba'in ko wannan kwanakin arba'in din nan malaman musulunci suka ce ita ce wata ta zulqa'ada kwana talatin inda aka yi alkawari da shi kenan an gane wannan kwana talatin din da aka yi da shi kenan wata ɗaya cikakke ai an ce kwana talatin sai asuwaki ko bayan ya gyara bakinsa sai a ƙara masa goma to wannan kwana goma kuma da aka ƙara masa ita ce kwana goma nan na watan zulhijja wanda girman su da darajar su da falalan su yasa Allah yake rantsuwa a kansu yake cewa wal fajri wa layalin ashir ma'ana Allah yake ina rantsuwa da alfijir kenan alfijir din yana da kima da kore yaushe muke ganin alfijir ya ceto ko ya hudo daga gabas ko ba daga ya hudo ake bara yin sallah ake bara kiran sallah ba ko to ashe wannan alfijir din yana da kima duk abin da kaga Allah ya yi rantsuwa da shi to Allah baya rantsuwa da abu haka kawai an gane wannan ko to kenan alfijir din nan yana da kima da daraja a musulunci me yasa saboda shi ne farkon yini wanda daga wannan lokacin ne mutum yake fara hada-hadan me zai gabatar a cikin wannan yamma na yi kawai mutum zai fara tunanin lokaci kaza na yi zai kwanta ne ba shi bane dare ake cewa in ji hausawa dare mahuta bawa ko yanzu wannan kasuwan da kake gani namu da za ka je yanzu ka tsaya kai kallo za ka sha mamaki sai ka ga wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ko ba haka ake yi ba ka dan bada wasu awanni kaɗan ka ƙara komawa wurin sai ga wurin fiw kamar an yi ruwa an ɗauke ba kowa to ballantana a ce Allah ya baka dama ka fito karfe goma na dare ka zo bakin kasuwan ka gani wa za ka gani ba mamaki sai daga karnuka ne kuma suna ɗan rarrawa ko ba haka ba amma duka wannan kasuwan an gama ta kenan dare mahuta bawa ne to wannan alfijir din shine ke ba mutane daman cewa yanzu za mu tsara kaza za mu zartar da kaza a cikin wannan yinin za mu kaza za mu kaza za mu kaza shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya maka wannan sakon a cikin suratul nabai Allah subhanahu wataala yake cewa waja'alna al-laila waja'alna al-laila libasa ai rahatan li abdanikum haka malaman tafsiri suka ce mun sanya dare ne ya zamanto hutu ga wannan jikunan naku ko wacce ɗayan hadisin shine zai ƙara nuna maka wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma wannan sahabi shi da yake cewa wai yake cewa iyalinsa ke ana ta neman lahira wake ta duniya kuma yanzu saboda haka da daddare sai ta yin sallah yayi ta yin sallah yayi ta yin sallah gari na wayewa kuma sai tashi da azumi ka matan nan ne tun tana daurewa tana ganin ibada ne tace kai ana gafarta malam yawwa akwai faɗin damuwa ba shine yayi bara yaje ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wayannan matan ba su ba sa son mutane su rika neman lahira ba kawai wai ina yin nafil bini da daddare da safe kuma ina azumi wata ce wai wai yaya ce an takura ta manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ko wani ai kaga jikin nan naka yana da haƙƙin sa zaka zaka yi haƙƙinka haƙƙinka shine ka gudanar da jikinka yadda kake so in daren yayi kuma to jikin yana da haƙƙin sa za a samu lokaci a huta iyalanka kuma suna da haƙƙi a kanka dole a cikin wannan yinin nan a cikin wannan daren zaka neman musu lokacin su ka ba su shi yasa manzo Allah subhanahu wataala ma sai ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tsarin ba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma Allah yace hakika ubangijinka ya shaida cewa kai dinnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana tashi da daddare nisfam ko dai rabin daren wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba dare biyu rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ma'ana daga farkon dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kwanta ya huta ya kuma hidima na iyali wannan lokacin rabin dare na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya ta yin nabil fili ya ta yin nabil fili ya ta yin nabil fili wata rana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa daren zuwa gida uku rabi ayi bacci rabi na iyali rabi na nafili wata rana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya daren sai a raya shi nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi me ake nema waratilil qur'ana tartila an gane wannan to shikenan wannan daren yana karewa da zarar alfijir ya fito sai Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da wannan farkon gini din wal fajri sai Allah ya ce walayalin ashir ina rantsuwa da darare guda goma wayanne ne diraren nan guda goma wanda Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su shine wannan kwanaki goma na watan Zulhijja to sai aka ce annabi Musa alaihi salatu wassalam an ba shi wa'adi alƙawari na kwana 30 wanda yake shine wata ta Zulqa'ada da ya aswaki sai a ƙara masa da kwana goma nan masu daraja masu alfarma na watan Zulhijja 40 laila malaman musulunci suka ce idan ka tsaya ka kalla addinin musulunci gaba ɗaya ya gina hukunce-hukuncensa ne akan lokuta zamani na dare ma'ana da dare ne ake aunu ake au a musulunci ba da yini ba abu ɗaya ne musulunci ya sanya yini ya zamanto ma'auni amma banda nan duk sauran da dare ake yi daga nan matsalar za ta juya sai ta ce to me yasa ba a amfani da rana abin da yasa musulunci baya amfani da rana sai dai dare saboda ita rana idan ka kalle ta yadda take fito wannan daga can haka shu sai haka ko kamar yadda garin ne sai a ce ta fito daga nan kamar yadda liman ya fito yanzu an gani ko sai ta fito daga nan kamar yadda liman ya fito ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya kamar yadda ya taho sai ta fada ina yamma ko idan ta fito din nan girman nan nata na jiya haka girmanta zai zama yau ko girmanta na yau idan ka tuna a baya za ga jisan girma ne babu wani canji ko in akwai wani canji na fitowar rana shine yau za ta fito ta wannan kusurwar ta gabas gobe ta fito ta tsakiya jim zai ta fito ta can wurin to kaga ba za a iya rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai sai haka ba za a iya samun wani ma'auni a jikin rana ba saboda haka tana nan da girmanta da haskenta duka ɗaya ne to amma ita wata idan ka tsaya kalle ta sai ga ba haka bane dan ƙauye wanda ma bai je makaranta ba zai iya gane cewa yau watan nan kwanan ta kaza me yasa domin watan nan ita ce halitta mafi ban mamaki a cikin halittun Allah ko mun san akwai wasu da yawa amma wanda da mutane suke gani ita ce halitta mafi ban mamaki za a haife ta tana ɗan ƙarami ko ba ko ta ke farawa ba za ka kai shi ɗan ƙarami ne sai ma ka yi da gaske za ka nuna maka cewa ga shi can ga shi daidai wancan ɗan dubu dubu ga sai ga mutum yana ɗan ƙara haka ta kani fa ban gari a ce ga can da Allah kai wani iri ne ban san ban ya zama faruwa a nan garin ai ta nuna maka ai wani na zai ga shan na gani Allahu akbar yanda muka gani Allah ka nuna mana annabi ko ba ka ake yi ba kasar Hausa kai ba za ka gani ba sai gobe in ya ƙara kauri sai ka gani shi haka ne to daga nan zai ci gaba da girma zai ci gaba da girma har ya kawo kwana goma sha biyu da ya kawo kwana goma sha biyu yana shiga kwana sha uku sai ya cika round kamar kwallo ko daren goma sha uku sha uku ne sha uku sha hudu sha biyar a yamin dibi kwana goma sha uku kwana yana farawa daga sha uku sha hudu sha biyar idan ya cika wayannan kwanakin to daga nan kuma sai ya ƙara komawa ya fara ragewa zai ci gaba da ragewa zai ci gaba da ragewa har ya zo ashirin da bakwai ashirin da takwas yana ƙara ragewa yana ƙara zama siriri da ya zo ashirin da tara sai ya mutu ba za a ƙara ganin shi ba ɗaya ga wata sai a ƙara haihuwan wani wata to sai ya zamanto wannan ma'aunin na wata sai musulunci ya zaɓe shi cewa to da shi za a rika aiki duk yadda ka ɓace a cikin daji da ka ɗan kai ka kalla wata za ka iya ganowa cewa wannan watan ta kwana kaza ne kenan yanzu barowa na gida zuwa yanzu kwana kaza ke sannan kuma sai musulunci ya sanya wannan watan ya zamanto da shi za a rika lissafi wata kaza za a yi ibada kala kaza ne wata kaza za a yi ibada kala kaza ne wata kaza za a yi ibada kala kaza ne yanzu misali daga cikin pillars daga cikin ginshiki ko rukunai na musulunci akwai aikin hajji haka ne akwai umara umara baya cikin rukunan rukunan musulunci haka ne amma Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa kowane mutum musulmi ya samu dama ya je umara so ɗaya a rayuwarsa shi yasa idan mutum bai samu daman ya je umara ba sai Allah ya ba shi dama ya je aikin hajji sai ya hada umra da aikin hajji ko ba haka musulunci ya karantar ba to ga wanda Allah subhanahu wataala yake ba su dama su tafi ko na ga da yawa yan nan garin akwai wanda za su je wannan wannan shekarar umara muna tawassuli da manzon Allah Allah ya kai mana su lafiya ya kuma dawo mana da su lafiya ibadun da za su yi Allah ya sa duka karfafu ne sannan in sun je muna barin su addu'a garin mu Allah ya zaunar mana da shi lafiya kasar mu Allah ya zaunar mana da shi lafiya yankin mu Allah ya zaunar mana da shi lafiya Allah ya kai mana su lafiya ya dawo mana da su lafiya wannan aiki na umara sai Allah subhanahu wataala ya sanya watanni za a yi amfani da shi dan Allah subhanahu wataala ya ce za a yi aiki za a fara aikin umara a watan zulqa'ada zulhijja ko za a yi za a yi za a yi aikin haji ramadan shawwal shawwal tun shawwal ake fara tafiya shawwal zulqa'ada zulhijja watanni guda uku a wayannan watannin guda uku ake fara aikin umara daga nan sai iska aikin haji shi za ga mutanen mu da yawa in sun je aikin hajjin in sun je umara din sai su laɓe ko sai su laɓe a garin maka ai ta neman su ba labari ko ba haka ba har sai lokacin aikin hajji ya yi sai su fito ko Allah ya tsare Allah ya kare kaga an yi amfani da wata ne ba wai watan muturi ba ba a amfani da rana ba kuma sannan ita kanta watan na azumi an yi amfani ne da wata na wannan na sama ba rana ba ko in wata ya tsaya menene Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa faman shahida minkum shahara kaga shahara faman shahida minkum shahara falyasum ko wanda ya rayu ya ga wannan watan ma'ana ya rayu Allah ya raya shi har ya riska wata ta Ramadana to yayi azumi kaga wata akai magana sannan idan sallah karama ta zo ba da rana ake aiki ba ana amfani ne da wata ko shawwal na tsayawa aka ce to sai ayi sallah ko sannan har ila yau idan wata ta aikin hajji ta tsaya ko to aka ce sai a kirga kwana goma na tsayuwan wannan wata ko ta zulhijja sai a yi mene a yi sallah babba sannan har ila yau ana amfani da wata na musulunci ne akan zakka a wani wata ne Allah subhanahu wataala ya baka wannan jalin a Allah ya bani wannan jalin ne ni malam shafi'i a wata ta kaza saboda haka a wannan watan ne yanzu zan rika fitar da zakana an gane wannan ko saboda haka kuma har ila yau a cikin amfani da wannan wata ta musulunci din akwai hikima mai girman gaske hikimar ita ce idan a watan turawa ne ko an yi amfani da nisabi ne shamsiya ba kamariya ba yana da kyau mutane su fahimci wannan nisabi guda biyu ne ko dai kai amfani da shamsiya ko kai amfani da kamariya shamsiya ita ce wannan na rana na wata shine gogorical calendar da ake amfani da shi tunda baya canzawa baya tauyewa shi kuma kamariya shine wata na musulunci da muke amfani da shi to idan aka ce za a yi amfani da shamsiya ne kenan watan bature ko an gane abin da muke kokarin fara nan wani idan za a yi amfani da watan bature ne kenan a yanayi guda ɗaya za a yi ta yin azumi domin za a ce to shi kenan za a yi ta yin azumi kullum a disamba ne to kaga za a yi ta yin azumi a cikin sanyi kenan za a yi ta yin azumi a cikin sanyi za a yi ta yin azumi a cikin sanyi haka ne idan kuma ya zama to ba disamba aka zaba ba an zaba afrilu ne april wannan watan da muke ciki to za a yi ta yin azumi cikin damina ko to sai ya zama to ba haka bane Allah subhanahu wata'ala ya hukunta a wata ne za a rika amfani da ita to wannan watan zai ga an yi azumi wata rana ana cikin zafi mutane suka kwana ma a waje kin za a iya tunawa a baya can an ta kwana a waje lokacin ramadana ko yanzu kuma ba ya juya ya juya ya juya yanzu an dawo cikin ruwa ne ka kwana a waje ruwa ya jika ka ko to muna nan kuma zai ƙara juyawa zai dawo cikin sanyi za a rika azumi cikin sanyi a baya har an fitar da kalandar cewa daga nan zuwa 2035 za a koma azumi cikin sanyi ne kalandar har an fitar da ita cewa to in aka juya aka juya 2035 zuwa 2040 duka za a kwashe su ne ana yin azumi cikin sanyi ne ba cikin yanayin zafi ko cikin yanayin ruwa da ake yi ba a yanzu sannan har ila yau wannan watan kowane ɗan ƙauye zai iya gaya maka cewa wannan watan kwanan da kaza ne kamar yadda muka faɗa a baya sannan har ila yau mun faɗa cewa a rana kwara ɗaya ne ko a lokaci guda ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da rana ba wata an gani ko ake amfani wannan shine ranar arfa ba a taba cewa lailatu arfa ba sai dai a ce yau mu'arafa ranan tsayuwa arfa ba daren tsayuwa arfa shine kawai a mizani na musulunci ake amfani da shi sannan har ila yau ka kara kallo aka fara ma ai ba da rana na sama ake amfani ba ko ana amfani da wata ne cewa fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsat ma tut'imun ahadukum aw kisukum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu shahrayn ko fa siyamu thalath ayyami ko makamacin wayannan ayoyin gaba daya sai ga wata ne kwana 30 aka ce kwana 60 aka ce sai ga duka lissafi ya ta ya giri ne akan abin da yake alaka da da da da wata ba rana ba Abu Darda'i Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri ya kawo mana wani hadisi haka yake cewa wani bawan Allah wani ya, ya, ya wani bawan Allah ya yi magana akan wannan abin nan da mutanen Fir'au mutanen Annabi Musa suka tsintuka haƙa na Baitul Mali ba mun fara ba an ci ganima ko an ci ganima ko ba ci ganima ba to waye yake ci wannan ganima annabi Musa ne yake dauka ko ko ganin daman su ne suka yi ba gaban kan suka yi ba to shikenan wannan abin da suka yi yanzu ba annabin su bane yace ganima ne sai ya zamanto musu matsala a rayuwarsu kenan ashe dai mu ma musulmai akwai bukatuwar mu kara kallon abubuwan da muke ko wannan zinarin da walwalan nan da suka dauka sai ya zamanto wa al'umman annabi Musa musiba da bala'i malam ya ce ka san me yasa ya zamanta musu musiba da bala'i saboda wannan gwalagwalan sata ne ba ganima bane domin da ganima ne annabin su ne zai ce to shikenan ganima ne an gane wannan to yanzu da su ne suka yi gaban kansu suka dauka suka ce ya zama ganima sai Allah ya musu cewa ba haka bane wannan gwal din sai ya zama musiba ta hanyar halakar da su ba sun sanya shi ya zama dan maraki ba da suka kabautawa to shi ne halakar domin ƙa'ida cewa dukkanin abin da yake akwai haramun a jikinsa baya zama alheri in a jikina kamar yadda imamu kurbabi ya kawo kamar yadda imamu sharawi ya kawo cewa idan a jikina akwai abin da na ci ba zai gina jikina ba kenan ko zai gina jikina to wannan abin zai rika umurta na da haramu saboda na ci abin haramu wannan kuma zai kara fito maka karara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune da sahabbansa kamar yadda kuka muke zaunan nan haka ko manzon Allah sai ya kaddara cewa manzon Allah yana zaune cikin sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama sai ga wasu yara can a tsallake suna wasan su wannan abin da suke wasa da shi ɗaya daga cikin su sai ya buga shi sama sai wannan abin sai ya faru cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka yaran nan sai kowa ya cirko cirko cewa fa abin ya je wurin manya yanzu sai aka yi shiru haka sai wanda da cikin yaran sai ce shi zai je da koko ba wasan muke yi ba ya yi ta ketawa yana shigowa cikin sabo yana ketawa har ya zo ya ɗauki wannan abin ya koma suka ci gaba da wasansu kowa ya yi ta mamaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaron duk yadda aka yi a tare da shi akwai wani abu na haramu zai yi lokacin da ake neman haihuwansa an ci wani abu ko an aikata wani abu na haramu wanda abun haramun ne ɗebe masa kunya yanzu ya shigo nan wurin baban yaro yana wurin yana wurin kuma shi ya san shi sahabi ne ya san cewa shi dai kam taɓarayinsa da yi wani abu wanda yake na haramun bai yana tashi daga wurin kawai sai ya shiga gida ya ce wa matan shi zo nan manzon Allah ya faɗa wani abu kuma manzon Allah mai gaskiya ne abin gaskatawa akwai wani abu wanda kika taba ci lokacin da kike da juna biyun wannan yaron wanda yake na haramun ne manzon Allah ya faɗa ya ce a jikin wannan yaron akwai wani abu na haramun ni mijinki na san ban taba kawo miki wani abu gidan nan na haramun sai ta shiru ta ce to aikin gama dai ya gama lokacin da nake da juna biyunsa na taɓa sha'awan wani kayan marmari da na zo wucewa ta gonan wani sai na ɗan tsinka eh sai na an raba sai na ɗan tsinka ba wai da yawa ba ya ce to shi ne Allahu akbar shi ne ya jawo wannan yaron namu kunya ma ta fita daga jikin shi sauran yara duk suka ƙetarowa shi ya ƙetaro mu tsaya mu tambaye kawo nan abubuwa nawa ne muke kawo wa iyalanmu wanda yake ba na halal ba ne muka samo su abubuwa nawa ne iyalanmu suke ɗauka ta haramu su kuma ba yaran nasu ko in mu ne maza wurin sana'armu wurin aikinmu wani ciwa-ciwa za ko ba haka bane ko ake yaki yan boko suna cewa wai riban ofis ko ai dan yi wani ciwa-ciwa ai haka haka haka malam mutala ko sai a ce to kai ga wannan dubu ɗari uku ɗin riban ofis ne sai ga mutum sha kare ya gwa kuma ya shi kenan ai Allah ya kara albarka sai kai tunanin a yaranka ba za a samu wani abu na aka san haramun din nan ba zai yi wata kwangila ne ba a bi ka'ida ba kai aka maka wannan dubu ɗari ukun aka yi yayyafi suke cewa ko ba ka bane an yi rinka da kajin ofis ɗin ka yi yayyafi yanzu nan za ka ga bukata ta biya ko ba ka ake cewa bane da kuma an yi sai ga bukata ta biyu sai kai tunanin wa'annan da aka rarrabawa yaran su za su zama mutanen kwarai ba za a samu wani akasi ba kaga uba ya ta kuka da yaran sa ni ba mu baba na wannan rashin kunyan ba amma yaro na yana bashi umarni yana ma cewa ba zai yi ba ka tuno lokacin da kake ciyar da yaron baka kawo wani abun haramun gida ba lokacin da ake neman haihuwan yaron ake neman cikin yaron babu wani abu wanda aka ci wani haramun domin yadda ake halittar ɗan adam abin akwai ban mamaki kaga wannan kulikulin da kake ci da zogale da rama da garin rogo da shinkafa da dankali da doya su ake tacewa su ake tacewa sai a tura shi spinal cord naka daga nan ne zai fita ya zama mani sai ya shiga cikin maman wannan yaron to an tato abin da yake ka kawo shi gidanka na haramun ne yanzu gashi nan ya shiga cikin maman haramu ta yaya ba za a ga aka ba a rayuwa mu tsaya mu duba mu gaya mu kanmu gaskiya in ita ne matan Allah ne ya yafe mana Allah ya yafe mana ba sai na faɗa wannan ba ko mu faɗa a faɗa kada mata su ce kuma ana kwance musu zani ba a faɗa a ƙaru mai anguwa to shikenan idan mata ne miji idan ya rataye rigansa ya faɗa mini idan miji ya rataye rigansa sai su lalibe ka eh ai da muka ce wasu mata ba musu da mana ya gyara mana wasu matan sai su lalibe ka ka san me suke kira wai wai tsintuwa wai tsintuwa suka yi a jikin riganka wannan tsintuwa tsintuwa ne to kaga yanzu za ta je ta sai wani abu idan ta siyo wannan abin za ta ci ko kuma za ta ba yaranka abin haramun bai shiga ba ya shiga wa gudiya bin haram san Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi mai ban tsoro yace kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula biha duk tsokar da ta fito a jikinka ta dalilin haramun ko da kuɗin haramun manzon Allah ya ce fannaru aula bi wuta ce maganin wannan tsoka sai an sa mutum a gidan wuta kamar shekara dubu arba'in haka ana kona shi wannan naman ta kone tukunna to in ta da zai ce to ka fito mutum ya shiga aljanna to sai mana yake gaya maka imamu sha'arawi sai yake gaya maka cewa wannan abin haramun din nan sai ya zamanto sanadiyya da dalili na halakarwansu kuma idan muka tsaya muka kalla da yawa matsalolin da muke fama da shi a cikin yaranmu wasu wannan abin ne wasu wannan abin ne kaga yaro yana kokarin maye wa baban shi tsawa ne ko ba haka bane Allah ya tsare Allah ya kare wani yaron ma kaga yana kokarin maye kashe baban ne saboda ya gado duka abu ne wanda tarihi ba zai taɓa mantawa ba tarihi ba zai taɓa mantawa a kaduna akwai yaran da suka buga ma babansu ko ɗaya daga cikinsu ya buga ma baban kusa a kai saboda baban ya mutu a nan yankin tudun labawa a kaduna kai ba zai manta wa'annan abubuwan ba to ko dai daga wurin baban ko daga wurin maman daga nan matsalar take Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana sai malam yake ce maka wal haramu la ya'ti minhu khairun mutlaq da dai haramun bai taba zuwa da alheri ba ko so daya ko so daya in dai ka ci haramu to consequence din sai ya biyo baya ai ba wanda zai ce bai san yadda ake samun kuɗin haramun ba ba wanda zai ce bai sani ba ko ba haka bane da yawa an san yadda ake samun kuɗin haramun za ka iya in kai mai gyaran fanka ne da an kawo maka fanka sai ka ce kwayal ya mutu alhalin ba kwayal bane wannan bakin abin ne ya mutu ko kaga kwayal din sai ka ce za a za a ƙara nannaɗawa naira dubu ne ɗari biyar alhali ba shi bane ya mutu wancan abin ne na naira ɗari uku ya mutu to amma kai da kake yin gyaran kai ka san haramun ne sai ka yi faɗan haka in mutum mai gyaran TV ne akwai akwai abu ko ba ka bane sai a sai a ce maka kaza ya mutu alhali ba kazan bane abin da ya mutum bai wuce naira ɗari ba sai a kirawo maka naira dubu kaza sosai ya san abin da nake faɗa na sani in fact yana daga cikin sana'a na na biyu da na fara koya wannan ƙaryar da cutar mutane ya sa na bar gyaran rediyo sosai mahaifina Allah ya masa rahma shi ya kai na fara na yi shekara wurin biyu ko uku na kai shekara hudu a wurin saboda abin da ke da alaka da gyara na ina ɗan ido a kai amma cuta da zalunci da ake a wurin ba iyaka abin da ya mutu bai wuce a ce kafasto ne ya mutu ba kafasto gaba ɗaya ya yi tsada naira ɗari uku amma sai a ce ma wannan mai fibin a ce ai abin da ya mutu kaza ne aisi ne ya mutu za a yi kaza aisin ma ba a samu sai an je Legas zalunci in gaya maka kenan yanzu ya ce maka za a kawo naira dubu uku sai a zalunce ka na ce na cewa mahaifina to wannan da aikin ba irin na wani me yasa na ce a ai ana cutan mutane abu bai mutu ba a ce ya mutu wani kibin shi zai daina kawo wuta abin da ya mutu a tibin ina wannan abin da ake ce mai fuse masu gyaran masu ido akan abin sun sa abin nake faɗa fuse ne an kawo wuta sai fuse din ya yanke yar waya ce ba za ka murɗa haka sai ka nannaɗa ka nannaɗa sai a sa da an sa kawai sai a ce maka ina ai wani abu ne ya mutu a cikin tibin ka abin nan dubu ɗaya da ɗari bakwai ne sannan za ka mana ladan aiki kaza akwai wani abu da suke kira transistor sai a ɗauko maka wani transistor na wani tsohon tv malam sai a ajiye maka a ɗauko wani abu a ƙara ajiye maka ce da su suka mutu a cikin ka alhali waya ce ka feke kawai ka murɗa kawai ka nannaɗa ka sa ka ce ma mutum wannan naira dubu ɗaya da ɗari uku ko da ɗari bakwai ma ya ce to shikenan Allah ya albarka na bari sai na bari sai na koma ɗinki sai na koma ɗinki malam ka gani ko dinki irin wannan design irin na baba audu sai na koma irin shi kai daga nan naga cewa kai aikin nan ba zai yi ba da karatu sai duka na watsar da su sai na koma karatu saboda na san abubuwan da nake faɗa ina da experience akan wasu abubuwa to ka kalla an yi ce ne da wannan kuɗin an je an kai ma yaro yaron nan ya zai taso ko in masu citta ne ko sun yi maka haka haka malam aminu sai ku watsa maka bosu ko sai su watsa maka bosu a kaga karkara kun baka san abubuwan da ke faruwa ba kuma ka biya shi ainihin kwaliti wannan ka ma faɗa irin kwalitin da kake so arab kake so ko ko india amma kawai sai ya za maka bozu kaga ko ko na Legas ma kwalitin bai kai ba ya cuce ka sannan ya ce bane ya kawo ma iyalansa gida sannan ya tunanin wai yaransa zai ga abin da za su faranta mai rai mu tsaya mu gani muna taba abubuwan da mutane suke mu'amala da su ne don su tsani ko in telan mata ne ta zo dinki ya ta wani haka haka malam wai yana kokarin aunawa ya ta ko ba ka ce ba a ta gamo mata sannan ya samu kuɗi ta wannan ya zo ya ciyar da iyalinsa sai ya tunanin wai zai tafi haka kawai ya taɓa matan mutane ga asaba alkawari so wayannan abubuwan sai mala yake gaya maka wal haramu la yati minhu khairun mutlaq yace haramu da dai baya taba zuwa da alheri malam yace bal أن الحرام ينقلب على صاحبه شرا ووبالا shi haramu yana juyar da ma'abocinsa ne ya zamanto masa sharri da musifa da bala'i ɗan uwana ba mun faɗa wannan ba ne don kai dariya ya shiga ta kunnen ka ya fita mun faɗa ne don mu gudu tare mu kuma tsira tare kai da kanka ka karanta ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne baya karban komai sai mai tsarki kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarci muminai da su zamanto suna mu'amala da tsarkaka ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ma'ana ya ku wayanda kuka yi imani ku ci daga abu tsarkaka ba na haramun ba ku ci daga abu tsarkaka wanda mu muka azurta ku da shi ma'ana belonging ɗinka ba za ka ce a ai malam aminu ya yi jiya yana ya so buhun shinkafa saboda haka tsarkakacce ne killa malami ne bari na je na ɗibo kwano uku daga cikin buhun shinkafansa wannan ba tsarkake ba ne shi a wurin tsarkakacce ne kai yanzu tilla bai baka ba ka ɗibo daga naji tsarkakaccen bai zama tsarkake ba a wurin wannan wanda ya sata maka kwano bai yiwu ba Allah subhanahu wataala ya ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku zamanto masu gode wa Allah subhanahu wataala in dai har kun kasance Allah kuke bautawa ba san ranku ba yaya kuma gode wa Allah subhanahu wataala yake shine kai amfani da abubuwan da ya baka ta hanyar da yake so in lafiya ne kai amfani da lafiyar nan wurin bauta masa in kuɗi ne kai amfani da kuɗin nan wurin abin da Allah yake so yake yarda ba wai Allah ya bani kuɗi a na farko Allah ya bani lafiya sai a ganni ina amfani da lafiyar wurin cutar mutane ina zamanto cikin masu tara hanya da ka zo a tsaya tsaya tsaya a kama ka a daure ka kamar akuya a kawo kuɗi kaga ai da lafiya aka yi amfani yanzu ana haramun ne ko ko a dan fashi da makami ya tare ka ya karɓa kuɗin ka ya ce ka wuce kaga da lafiya ne ko ko ko a lafiya ne ba irin wancan ba mutum ya amfani da lafiyar shi ya je gidan karuwai ya amfani da lafiyarsa ya je wurin saban Allah baka gode wa Allah da lafiyar ba a kuɗi ne kai amfani da kuɗin wurin saban Allah aka ce a in kana son ka gode wa Allah shine kai amfani da ni'imomin da ya baka wurin bin Allah din da kuma bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almajiranku wato wancan wajen maganan haramun na'am wato zaman lafiya da masu kallon mu ba sa ganin malam
wato zaman lafiya da gyaruwar al'amari shine in tsakanin mutum da Allah ne ya tuba tuba na gaskiya haka ne in kuma tsakanin shi da mutane ne fa in tsakanin shi da mutane ne ya mayar ma da mutane abubuwan da ya zalunce su ai a wancan shekarar mun yi bayani akan idan mutum ya yi laifi tsakaninsa da Allah idan mutum ya yi laifi tsakaninsa da Allah to wannan laifin ana bukatun ya tuba ne tsakanin shi da Allah amma idan ya zamanto ka cuci wani ka cuci dan lami ka cuci lado ka cuci musa ka cuci garba to ba zan dauko carbi ba ko ya riga ja astaghfirullah astaghfirullah aka ce ƙarya ne sai ka zo wurin wannan mutumin malam dan lami da Allah kai hakuri ranar nan ka sa na aikin citta to wallahi dai na zuba maka wurin kwano 20 na mozu da Allah ka yafe ni shi in ya ga ya yabe maka shi kenan in kuma ya ce to mu je lahira da ya warware a can ai shi kenan ya ga maka gaskiya ko kuma aka biya ni kawai shi kenan sai ka ɗauko sai ka ɗauko kuɗin ka bayar a malam ya aje wannan wayan nashi na lallabo na ɗauke ba zan shiga ɗakin ta jan carbi asa gabar la asa gabar la Allah ya be min ba a sai na dawo in ce ala gafarta malam ga wayanka kwanaki kana ta neman wayanka ba gani ba wallahi ko ban gani ba ai kan na ganta shi ne ce dai in dai dawo tun da diga shi kaga bai ci bai je je dauka ba kada ya zama kata kata ai san na ganta kaga shi kenan shi ma ya ƙara nuna kan shafi na ce kaman ko na malam wannan ina ta san in kawo amma wani uzurin da ga shi ne malam shi kenan ka zuwa a police station aka ce tun da an dawo maka da wayanka sai ka gode wa Allah sai kuma a ci gaba da haka saboda haka a aiki ko laifi da yake tsakaninka da Allah ne wanda kai sako to zaka tuba tsakaninka da Allah wanda yake tsakaninka da mutane ne ka zalunce su ko ka cuce su to sai ka je ka gaya musu misali kamar nayi gulmanka ba zan shiga daki kawai in ji astaghfirullah astaghfirullah zan zo in same ka in ce a malam shafi ya ce na ranan nan mun zauna a majalisar malam auki aka bude wani chapter kawai sai na ko labarin ka na ma ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza to amma ni yanzu na gano wannan abin kuskure shi ya zo na roƙi gafaran ka su sauran da suka tofa bakin albarkacin bakin su muna roƙon alfarma duka a yafe mana shi ke na kai kuma ba ta to a gaya mun sunayen su aka ce a tun da dai wannan ya zo ya roƙi gafara to a gafarta kawai sai a wuce an gane wannan Allah ya mutu ba Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da faɗa a aya ta 52 Allah ya ce
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Allah subhanahu wataala ya ce summa afauna ankum min bari zalika la'allakum tashkurun Allah subhanahu wataala ya ce sannan sai muka yafe muku bayan haka bayan kurakuran da kuka aikata da rikon dan baraki da kuka yi wanda annan Musa ya tafi ya gana da mahaliccinsa sai muka yafe muku me yasa muka yafe muku Allah subhanahu wataala ya ce la'allakum tashkuruna don ku gode wa Allah subhanahu wataala ashe akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala yake mana don mu gode masa ne ma ko domin da ba haka ba Allah sai yana da daman da zai iya aiko da azaba nan take kuma azaban ta halakar da mutane amma Allah subhanahu wataala sai ya yafe maka bayan ka roke shi gafara ba za ka ki roƙon Allah gafara maka cewa "Ai, Allah inna inna Allah yaghfiru a menene inna Allah wa yaghfiru ma duna za'a yaghfiru liman yasha'u wannan na shirka ne ba wannan muke nema ba cewa Allah subhanahu wataala yana faɗa a ayin cewa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha Allah subhanahu wataala yana gafarta ma wanda ya so ya kuma azabtar da wanda ya so sai ka shawo to ai duk yanda Allah ya dide ne aka ce kai Allah ai Allah baya son haka annabi ma baya laifi yana cewa Allah mun tuba ballantana kai ka ta hadi yanda Allah ya da kai kana so sha wannan kuskure tun da ka san kana yin zunubi to kai ta cewa Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba domin abin da zai faru in ba kai haka ba akwai wasu wurare a ranar lahira na tashin hankali da an zo ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah zai ce can haka duk su shiga wuta a dama ko can haka duk su shiga aljanna wala ubali nan haka sai a ce aka sani ɗaya kenan sai na biyu surat yasin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna farko wane ne mujrimi ma tukunna mujrimi shine duk wanda ya taba saba wa Allah in dai ka taba saba wa Allah to ka'ida ta alqur'ani sunanka mujrimi to a ranar lahirar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna duk mujrimai mana duk wanda suka taba saba wa Allah su ware daga cikin mutanen kirki Allah ka ka samu a cikin su Allah ka samu cikin wanda za su tsaya to su wayannan mujriman wanda suka yi laifi suka taba saba wa Allah ko suka saba wa Allah duka za ka ga suna warewa suna fita da kansu suna fita za su koma can gefen hagu daga nan kawai sai a ce wuta wamtazul yawma ayyuhal kai yaya kake tunani ka ci adi yadda Allah ya da kai in ya gafarta maka ma shi kenan da da zunubin nan dai an riga an yi ci a dan wana kai ta tuba kai ta tuba kai ta tuba na san abin da zai zo kwakwalwanka shine ai daga cikin bayan Allah ko wanda suke cewa su suna bauta wa Allah ne ba don Allah ya sa su a aljanna ba, ba don Allah ya sa su a wuta ba, suna bauta wa Allah ne don Allah ya cancanci a bauta masa. To a wannan wurin ba sun ce Allah ya sa su a wuta ba ne dindin ne. A su sun ce suna bauta wa Allah ne don Allah ya cancanci a bauta masa. An gane wannan ko? Saboda haka in ya sa su a aljanna rahamar sani. In ya sa su a wuta to da masu property Allah ne kuma mai property a yanda ya so da kayan sa yake yi ba a gane ba bari mu misali da abin duniya ka kaddara cewa yanzu an riga an fara shirye-shirye da sallah dan na san wasu ma an riga an yi misali yanzu ko ba haka ba da ne teloli ma wasu sun kulla karban ne ke saboda bana ne malam sun ce ba sa son saba alƙawari wani ya ce in kaga malami yana ta magana akan tela to ba ma ki teloli sun mai yawa ne to bana teloli dai kan sun ce ba sa son saba alƙawari sun kulla karban dinki da wuri eh malam eh a ta za a addu'a malam Allah ya ba su ikon cika alƙawari to kaga shirye-shiryen sallah kenan to wasu tun yanzu sun riga sun fara tanadan kajin sallansu haka ne ko ba haka bane mu dai makwabtan mu sun riga sun fara tanadan kajin su tika tika haka an lura ko shikenan wannan mutumin da ya sai kajin nan mallakin wane ne mallakin waye yanzu nashi ne yana da dama a cikin kajin nan guda biyar da ya siya ya ce a yanka guda uku biyu a ajiye su ko bai da wannan dama to ai haka bawa yake a wurin Allah Allah yana da dama ya ce wayannan ukun nan ko wayannan miliyan ɗari din nan su je aljanna babu hisabi babu tambaya wayannan su kuma a sai na bincike su kayansa ne akwai wanda zai hana shi to wayancan bayan Allah suna wannan mukamin ne na cewa mu muna bauta wa Allah ne ba don aljanna ba ba don wuta ba a don Allah ya cancanci a bauta masa in ya samu a aljanna rahamar sani in ya samu a wuta to dama mun property shi yan kayan sani yanda yayi da mu babu ja an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya yace mana saboda haka ake jin hankalin mutane cewa kai mai sauraron mu kai iyakan kokarinka ka rika bauta wa Allah subhanahu wataala kai ta roƙon Allah gafara dan ka gode wa Allah subhanahu wataala kan ni'imomin da ya maka ai Allah ya gane da kai cewa wannan abin ba da kake aikatawa sako ne ba karamin rahama bane akwai wanda yana nan yana aikata sako har yanzu shi yana ganin cewa daidai ne ai wannan noman ne ba ma sako bane ko babu su akwai su Allah subhanahu wataala ya ce mana Allah subhanahu wataala ya ce summa afauna ankum min ba'di zalika sannan muka yafe muku bayan kun riki dan maraki a matsayin abun bautawa imam sufyan bin uyayna yana faɗa yana cewa akan kowane musulmi wajibinsa ne ya zamanto ko da yaushe yana gode wa Allah shi yasa kaga addinin musulunci sai ya sanya maka gode wa Allah subhanahu wataala bayan sallanka zaka ce subhanallahi 33 sai a ce menene na biyu me kenan kake faɗa kana gode wa Allah Allah muna gode maka shine ma'anar walhamdulillah dan walhamdulillah Allah muna gode wa walhamdulillah Allah muna gode wa walhamdulillah Allah muna gode wa aka ce zaka maimaita wannan so 33 sannan ka ƙara tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala cewa wannan rayuwar da kake yi a cikin duniyar nan kai baka ga wani abu mai girman Allah ba babu shi ma saboda ka sai ka ƙara tabbatarwa wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ma'ana Allah ne mai girma Allah ne mai girma Allah ne mai girma Allah ne mai girma kuma mun faɗa a masallacin Sheikh Malam Aminu cewa duk lokacin da ka zo kana yin zikiri kana yin tasbihi ka rika halarto ma'anan abin da kake faɗa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah subhanallah sarki ya tabbata ga Allah subhanallah sarki ya tabbata ga Allah subhanallah haka zaka maimaita har so 33 kana halarto ma'anansa sannan ka zo ka ƙara cewa walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah walhamdulillah ina gode wa Allah walhamdulillah ina gode wa Allah walhamdulillah ina gode wa Allah kenan kana gode wa Allah akan ni'imomin da ya maka wanda la ta'uddu wa la tuhsa wanda Allah yake fara yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan ka ce zaka ka kirga ni'imomin da Allah ya yi maka ba za ka iya kirga su ba ko ni'ima ma ta ji ai ba karamin abu bane yanzu idan mutum yana da matsalan kunne sai ya kashe wurin naira dubu biyu kamun kunne ya rika ci ko zai wuce a to ka gani ko mana ya ce sai an kashe wurin dubu ɗari biyu kamun mutum ya rika ci in gani ne gilas ɗin kawai ya kai dubu biyar na har talatin kaɗan mutum zai cika ya ƙara aure Allah ba ka gani ko to ashe kaga da ni da kai muna gani muna ji ashe sai mu ƙara gode wa Allah muna cewa alhamdulillah alhamdulillah ni mu suna da yawa ko kama iya tafiya da kafanka ba tare da an rike ka ba ko kana dogara sanda ni ma ne kai ni mu mun dai ba za su kirgu ba ko Allah ya fi mana sun ma fona an ku ibn Sufyan bin Uyayna yana faɗa cewa wajibi ne akan kowane musulmi ya zamanto yana gode wa Allah subhanahu wataala a mazama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru nas duk wanda baya gode wa mutane idan sun yi masa abin alheri to ba zai taba gode wa Allah ba me musulunci yake nema gare ni me musulunci yake nema gare ka shine duk wanda yayi maka abin alheri ka gode masa ko duk wanda ya maka abin alheri ka gode masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man suni'a lakumul ma'rufa fakafi'u duk wanda ya aikata muku wani aikin alheri to ku sakanya masa fa in lam tastati'u idan ba za ku iya sakanya masa ba fad'u lahu ku rika yi masa addu'a wane ya mun abin alheri aka ce kai ta gode masa Allah ya saka da alheri na gode Allah ya saka da alheri ba wai kana kaskantar da kanka bane kana wulakantar da kai a kai kana bin umarnin ubangijinka ne ka gode masa ka gode masa ka yaba masa ka gode masa ka kara ka gode Allah subhanahu wataala ya bada ikon gyara abubuwan da muke Allah subhanahu wataala ya faɗa a alƙur'ani mai girma yana cewa ilamu ala dawuda shukura ku sani annabu dawuda da iyalansa sun kasance cikin masu gode wa Allah to kai da ba annabu ba me gina ni kamar da kai kai ta gode wa Allah kai ta gode wa Allah kai wannan sallan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wanda har kafansa yake kumbura wannan sallah da aka tambaye manzon Allah me yasa kake yace ina yi ne don in gode ma Allah nana Aisha ta ce ba Allah ya riga ya gafarta maka ba ba ka taba yin mazulini ba an ce an gafarta maka dan me zaka ta ba kanka wahala ka tsaya har sai kafafunka sun kumbura domin wata irin sallah ne manzon Allah yake a raka'a daya manzon Allah yana karanta izu goma sha biyu a raka'a daya izu goma sha biyu yake yi domin idan ka bi hadisin zai gaya maka manzon Allah ya karanta Fatiha ya karanta Bakara ya gama Bakara ya shiga Ali Imrana ya gama ya shiga Nisa'i ya gama ya shiga Ma'ida ya gama ya shiga An'ami ya tsaya a raka daya to kuma an gaya mana cewa manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'o'i guda goma sha uku ne a sallah raka'o'i goma daban sai a yi shafa'i da wuturi ko to yanzu sai ka ce yan boko za su taimaka mana wani wannan lissafin qur'ani gaba ɗaya izu nawa ne sittin ne ko to shikenan an ce raka goma yake yi sai ya taba yi da wutarinsa sai zama to sha ɗaya hadisin na na aisha ke ko suke cewa da koyi guda goma sha ɗaya cewa akwai masu tafiyan da koyi guda goma sha uku ko to shikenan ko sha ɗaya to shikenan sai ka ce sha biyu so goma nawa dari da ashirin ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane dare yana yin sauka so biyu a cikin nafila tunda kowane raka'a ɗaya izu goma sha biyu to idan ka bi lissafi sha biyu so goma zai baka ɗari da ashirin kenan manzon Allah yana yin sauka so biyu ne shi yasa kafafunsa yake kumbura saboda tsayuwa har sai da Allah subhanahu wata'ala ya tausaya masa ya saukar da sura yake cewa qaha ya kai annabi na shine ma'anan qaha din din na san malaman tafsiri sun fara sun ce qaha yana nufin ya kai wanda ka dage kafanka guda daya to amma dai zance mafi shahara shine qaha sunan manzon Allah ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da Qur'ani dan kai ta wahala ba haka kafafun ka ta kumbura sun dundundun haka ba mu saukar maka da shi dan haka illa tazkiratan liman yakhsha mun saukar mun saukar maka da Qur'anin nan ne dan ya zamanto wa'azi da tunatarwa ga wanda suke jin tsoron tura tanzila liman khalaqal arda was samawati ula malam ya ja hankali na cewa lokaci ya riga ya kai
أنا أخشاكم بالله wa asqakum وأسألكم wato saboda shi annabin ya san tashin hankalin da ke gaban mutane a lahira sosai shi sai ke faɗakar da shi ya sa yake faɗakar da mutane mutane irin wannan tsayuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga aljanna ya ga aljannan ya ga dadin ta ya leka gidan wuta ya ga azabin da wutar gidan wutar take ba shi bane ya kawo tsaraban nan yake cewa na leka gidan wuta na ga mafi yawan wa'inda suke cikin gidan wuta mata ne sannan yace a cikin aljanna kuma na ga mafi yawan yan aljanna talakawa ne ko akwai masu kuɗi da yawa cikin aljanna ba akwai da yawa amma irin wannan sallar ba za su iya ba AC ya raka su ayi. AC ya raka ba zai da hakimi ne hadin hakimi ya boye. Kaga ni ko? Ai da an fara ko zai da wannan limamu. A canza shi. Canza wannan limamu. Ba an kai bara a Abuja ba ko? Aka ci canza limamu ko? Allah ya bi mana. Saboda haka ƴan uwa mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da yake raba aljanna idan zai dage yayi ibada kai kuma ba ko Allah subhanahu wataala ya zama ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya taimake Akwai mu tambaya guda ɗaya zuwa biyu.
ta bismillah wala Tambaya na farko yana ce assalamu alaikum ya malama ya ibada. Malam na azumi sai na zo ina alolan azhar. Sai kani na yana wurin na ɗauki kofi sai na yi kamar na shan ruwa.
la ilaha illallah Sai ruwan ya wuce shin azumi yana da kowa ya
kaga wannan malamin tana da gangani dan ya faɗa ya ce ya ɗauka kenan yana sane ya ɗauka ya tara kofin bakinsa yana sane da abin da yake yi. yayi kamar yana shan ruwan saboda ya ja hankalin kanin nasa yana kurɓa kawai sai ruwan ya wuce to ya ya kurɓo sittin ya kurɓo sittin yanzu saboda haka azumi ya lalace kuma ba zai ci gaba da cin abinci ba bayan ramadana zai rama sittin da ɗaya saboda haka musulunci baya son mutum ya rika wasa da addininsa wannan ya ja ma kansa azumi 61 dole kuma sai ya yi in ya ƙi kuma to za a hada a lahira zai hada za a hada a lahira Tambaya wani gaba yana ce malam ya yi bayani a kan shamsiya da kamariya. To malam ce a dakata.
haka wa kallahu sauki sauki shine sai dai ya kafara ko sauki sauki kenan ana ibada eh sai in yana da kuɗi zai yi kafara mana to amma daga jin irin wannan tambayan ai dan wana ne a yi wannan su ina tabbatar maka in zai iya kuma ya ciyar da mutane ko ya ciyar da mutane 60 in kuma ba zai iya ba to ya yanta baiwa a a yi tambaya in muka mutu ba To shi yana cewa malaye bayani a kan Shamsiyya da Kamariya.
Shamsiyya kamariya to idan an zo ya kan ji an ce daren juma'a. To daren juma'a ranar juma'a ne dare ko kuwa a dare Daren daren Alhamis.
alhamis to shi ne ke neman ƙarin bayani.
to wannan daren na juma'a ita ɗaya ce Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan baiwa ranar alhamis da yamma daren juma'a ne ranar juma'a da daddare ranar ta ne saboda mene tana da wannan falalan duk wanda ya mutu a wannan dare nata Allah subhanahu wata'ala zai yafe masa eh saboda haka sai aka bada falalan da yawa saboda mutane ya zama to rahama ta baibaye su abin da kuma za mu iya dauka kenan abin da muka faɗa daidai yawwa akwai maganan form wanda muka yi magana jiya cewa za a bayar to form din da ya riga mun kawo yana wurin malam arma ban san in arma yana kusa sai ya matso jiya mun yi bayani akan magana na gwamnatin tarayya da ta fito da sana'o'i da za ta koya wa mutane kuma a bada jari a kai to ga fom din wannan shine fom din an gani ko sunan abin ps ps mutane za su je su zaɓa sana'an da suke so a koya musu gwamnatin tarayya ta ware sana'o'i ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har guda ashirin kamar yadda ake iya gani a nan wurin mutum zai zaɓa wanda yake so nan masallacin tare da haɗin gwiwan wasu bayan Allah za a ɗauki nauyin mutane ɗari za a musu rijistan wannan abin kyauta kawai abin da ake fata shine mutum ya je ya sama wanda aka wakilta ya jibinci wannan lamarin wanda yake shine malam arma zai je ya ba a zai je ya ba da sunansa za a ba sa wannan form din zai ciccika sannan zai dawo ma malam arma da shi wayanda ba za su bi ta hannun malam arma ba za su je su sama malam shu'aibu sunansa me sunan malamin malam malam gambo malam gambo dan matsarga shine kafe ofisa din da muka zaba za ni aikin da shi za a je a basa abin da bai wuce naira ɗari ba ko ɗari biyu zai cika maka an gane wannan ko mu na nan wurin muna son a yi equation balance maza da mata muna son mutane su shiga cikin abubuwa in kuma akwai wasu bayan Allah wanda suke ganin za su ƙara badawa kuɗin da za a iya ɗaukar nauyin na wasu bayan Allah guda ɗari sai ya zama to mun yi ɗari biyu don ko ba dai a guda take abinda masallacin nan zai bayar da ɗaliban masallacin da ‘yan uwa shine naira dubu goma a naira dubu bakwai ko? naira dubu bakwai saboda haka kai ma in kana son ka shiga cikin wannan aiki na ladan za ka iya ƙara ba da naira dubu bakwai ɗin sai a ƙara yawan masu yin abin ka dai sani in ka taimaki al'ummanka ta yi makanka ne in ka taimaki al'umma kuma ka gina lahiranka ne duk wanda bai wuce shekara sha takwas zuwa arba'in ba to yana da wannan daman daga shekara sha takwas zuwa arba'in yana da dama da zai je ya cika wannan gwamnatin tarayya za ta zo ta ba da canta da za a koya wa mutane waɗannan sana'o'in kowane ɗaya daga ciki idan ka zaba Allah subhanahu wataala ya sa an gama training din za a baka jali wanda za ka fara shi hadda walda kaga wanda suka zaba walda kenan za a ba su injin din walda injin din walda kuma yanzu ya kai naira dubu ɗari sosan ka ce kai mana za a baka wannan injin gaba mutum ya ji ko baya wayanda za su koya sana'a na poultry sana'an kiwon kaji da noma da noman shanu ko raguna da dinki da kwamfuta duka ga su nan mutum da ya samu shi wanda aka wakilta dan za zai kara masa bayani nan lokaci ba zai ba mu dama mai abin da kuma hada dalibai duk wanda zai iya in dai shekarunsa 18 zuwa 40 duka kowa ya je yayi mun faɗa jiya wayanda ba musulmai ba suna nan suna ta yi a cocinansu mu da masallatanmu akwai irin wayannan wuraren ko za mu iya ware wani ɗaki a masallaci a sa kwamfuta sun a sa komai a sai model a yi kai za a ta yi ai su wayanda ba musulmai ba a cocin suke ta yi mu nan masallacin ma da muna da wannan ɗaki za mu samu mu kama yanzu dai tun da dai abin namu yanzu yake farawa za a je a samu wayancan bayan Allah za a yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka ya wayannan bayan Allah da za su bada gudunmawan su ko suka bayar wayanda ma suke da niyya ko wayanda za su ƙara mana yawan wanda za su yi dan su ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wa dukiyar su albarka dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna roƙon alfarma da Allah sauran masallatan mu na wannan garin gaba daya duk abi a tallata wannan abin duk musulman mu su je su yi saboda abu ne ba naka ba gwamnatin tarayya ne za ta yi saboda ka koye ka ki gaya ma mutane zalunci Allah ya fi mana Allah ya fi mana sauran masallatai za su iya zuwa wurin arma su karba sample din form din domin su tsaya a masallatan su kara yin bayanai domin aliji wayanda suke kuma sauran kauyuka haka nan kusa da mu za su iya karba su je kauyukan su su yi bayani in za su faɗo cikin namu ko kuma za su wannan cikin gari a musu rajista din duka ko ba abu da yake Allahumma zira mu karwa sai a ummana wa gina sharama a hammana wa ghammana wa lal iman al kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta rajul anna ya karim wa fi Allahumma lana wal walidayna wal mashayikhina wa la yamtul muslimin al ahya minhum wal amwat wa tari bayna wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin wa taqabbal minkum mawlana
آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
Oh, المرسلين.